باب البدل إذا اسم أو فعل لمثله تلا والحكم للثاني وأن عطف خلا خلا نعم والحكم للثاني وأن عطف خلا فاجعله في إعرابه كالأول ملقبا له بلفظ البدل ملقبا له بلفظ البدل كل وبعض واشتمال وغلط كذلك كذلك كذلك إضر نعم كذاك إضراب فبالخمس بضت كجاءني زيد أخوك وأكل عندي رغيفا نصفه عندي رغيفا نصفه وقد وصل إلي زيد علمه الذي درس وقد ركبت اليوم بكرا الفرس إن قلت بكرا دون قصد فغلط أو قلته قصدا فإضراب فقط والفعل من فعل كمن يؤمن يثب يدخل جنانا لم ينل فيها تعب
kun san ba ma son surutu ko kuma kar ku jawo mana yara to da haka ba a hana kowa ya zo ya saurara amma ba ma ba ma son surutu kuma kar a jawo mana wani wanda zai zo ya mana surutu kun ga rakodin muke yi
alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a yau jima'a tara ga watan rabi'un al'awwal hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya yi muwafaka da nawa ga wata yau sha biyar ko wanda ya muwafaka da sha biyar ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiyar haihuwar annabi isa ɗan maryam salam za mu ci gaba da karatun littafin addurratul bahiyya fi nazumi matnil ajin rumiya na sharafuddini ya haya al'amuriti rahimahullahu ta'ala za mu tashi a darasi na 23 a cikin wannan littafi na nahau wato waƙe ne da ya waƙe littafin al'ajin romiya ta ibn ajin rom rahimahullahu ta'ala za mu tashi sabon babi malece babul badali babi mai magana akan albadalu albadalu ɗaya ne daga cikin attawabi'u da an ka fara bayani saboda haka shi yasa malam ya jero su a yi magana akan atufi a yi magana akan attauke a yi magana akan annat to yau za a yi bayani akan albadal shi ne na ƙarshe to da an ce albadlu fil lugha ana nufin al'iwadu al'iwadu madadi ya an ce kaza badalu kaza ana nufin wannan madadin wannan ne kamar ka ce wani e to ka zamo madadi na ni ina da lalura na wuce to shi yanzu badalun ne anka to haza fil lugha kenan amma wasu ilahan suka ce albadulu shine attabi'ul maqsudu bil hukmi bila wasitatin bainahu wa baina matbu'ihi eh kama zakara ibnu malik bi ma'ana shi badal a istilahin malamai na nahau to suna ne mai biya akwai wanda yake wa rakiya shi dan rakiya ne kuma al maqsudu bil hukmi kuma shi ake nufi da hukunci ba shi almatubu'u ba a'a shi dai attabi'u shi dan rakiya din shi ake nufi da hukunci sabanin na'ati da taukidi don shi na'ati da taukidi to almatbu'u huwa almaqsud bil hukmi shi ake nufi da hukunci amma albadalu to shi khilafu zalika to shine bambancin badali da su waɗancan tawabe da suka gabata kuma shi albadalu a shi ma yana kasancewa fil asma'i wal af'al kamar yadda zai faɗa ana iya samun badalu na fi'ili da fi'ili ko badulu na suna da suna don ana samu to sai ce idasmun idan an samu suna au fi'ilun ko aka samu fi'ili limislihi sunan da irin shi ne ko fi'ilin da irin sani irin wanda an ka ambata ne tala da ya biyo baya gare shi bi ma'ana iza talasmun in an samu suna ya biyo au fi'ilun ko aka samu fi'ili shi ma tala limislihi ya biyo ga irinsa suna aka ambata sai aka sake ambata wani suna da ya biyo bayan wannan kuma shi wanga da an ka ambata irin wancan ne da ya gabata ko aka ambaci fi'ili kuma ya yi kama da wanda ya gabace shi to sai mali ya ce wal hukumu fithani to hukunci yana ga na biyun ba shi na harko ba shi ake shi ne albadalu kuma wakala shi badal ya wofinta an daga barin atafin harafin adafi don ba adafi ba ne shi yasa ba a samai wawal adaf amma kuma tare da cewa an maimaita kalmat amma za ka ga kuma ba za a sa ɗaya daga cikin huruful adafi ba to sai ce an samu haka bisa ga wanga bayani da ya gabata faja'alhu shi na biyun nan ka sanya shi kal awwali kamar na farko fi irabihi dangane da li'irabinsa idan na farko marfu'un ne shi ma na biyu ya zama marfu'un in na farko mansubun ne shi ma na biyu ya zama mansubun in na farko majrurun ne shi ma na biyu ya zama majrurun in na farko majzumun ne to shi ma na biyu dole ya zama majzumun shi yasa an ka kira shi tabi'un saboda ta fuskar alhukumul i'rabi to yana bin wanda ya gabace shi na dama shi dan rakiya ne kawai amma kuma hukunci ya duro alaihi yana zagaya a kansa kamar yadda misali zai zo to sai ce a wannan lokaci mulaqiban bi kasril qaf wanda ismul fa'il ne kace mulaqaban sai ma'ana ta lalace mulaƙiban ai hala kaunika mulaƙiban saboda haka ismu khabaru kana ce muƙaddar ai hala kaunika mulaƙiban halin kasancewa ka kana mai sa mai suna shi na biyun ga lahu gare shi bilafzil badali sai ka ce mai badalu musanya bisa ga ya cika waɗanga sharuɗa da suka gabata to zai bayani akan aqsamul badal shi badal din nan kashi kashi ne ba duk inda haga badal iri ɗaya bane a a kashi kashi ne sai ce wa kullun akwai badlu kullin min kullin badlu kullin min kullin mana za a kawo kalma sannan a biyo ta da baya da wata kalma to da ta farkon da ta biyun ya stawiya ne eh duk ɗaya suke na biyu bai tsere ma na ɗaya ba na ɗayan ma bai tsere ma na biyu ba saboda haka sai a kira shi da badulu kullin min kullin saboda sun daidaita ba wanda ya ɗara wani yawa ba wanda ya fi wani girma to wannan shi ake kira badulu kullin min kullin an fidda duka daga duka shine ma'anar badulu kullin min kullin na farko kenan washtimalun haka na wa ba'adun washtimalun wa galat sannan akwai badlu ba'adin min kullin shi kuma a fidda wani yanki shi na biyun ya kasance shi badalu din ya kasance wani sashe wani yanki daga shi na farko ma'ana na biyun sunan na biyun da aka maimaita ya zamo wani sashe ne daga shi na farkon to sai ya zan an fidda sashe daga duka an raga wani abu kenan sannan washtimalun akwai kuma badul ishtimalin badul ishtimalin shine an yakuna al-awwalu shi na farkon an ya kuna mustamilan alasani ya zan gaba ɗaya ya kunshi na biyu in ka ɗauko na biyun ka jefa ya ciki sai ya shige to shi ake kira badal istimali sannan kuma ba a iya raba na farko da na biyun saboda haɗe yake eh to sai na hudu wa ghalat sai badalul ghalati badalu ne shi kuma na kuskuren halshi halshi ne ya ta faɗin kaza to sai ya kuskure sai ya faɗi kaza da ya gano ya kuskure kuma sai ya sake faɗin ne wanda ake bukata to badalul galaɗi kenan to ƙarƙashin shi na galad ɗin nan sun fidda a sun fidda ainihin bari dai mu ƙarasa na hudu na biyar kenan ko na hudu ko? na biyar dai na biyar ya rage kaza ka idrabun sannan akwai badulu idrabin shi kuma badulu idrabin ba kuskure kayya ba da ka faɗi na farko kuma zai sai ka gaba ka da bukata da shi ba shi ya cancanta ka faɗa ba kaza ya kamata ka faɗa sai ka sake faɗan wannan da ka ga ya cancanta to akwai na shidda wanda bai kawo ba badalun nisiyani shi na biyun ya dace ka faɗa amma sai ka manta sai ka faɗi wancan bayan ka faɗe shi sai ka tuna to sai ka sake faɗi to badalu annisiyani kenan so da haka su su su uku ɗin nan da badalul ghalati na kuskuren halishi da badalul idrab da badalun nisiyani siyaki shi zai nuna ko kuma dalilin da yasa aka yi game da zai faɗa ƙarshe idan ya zan kana sane kai ko a idan ya zan mantawa kai kai eh sabaqul lisani kai aka samu harshen kai kubce ba mantawa kai ya ba to wannan shi ake kira badalul ghalat saboda harshe ne ya kuskure ba zuciya ba in kuma zuciya ce ta kuskure ta manta kenan to sai a kira shi da badalul nisiyani in kuma kana sane ka faɗi na farkon tare da cewa ka san ba shi ya cancanta ba amma bayan ka faɗe shi sai ka gabare ka canza to shi kuma shi ake kira da badalul idrabi badalul idrabi to sai misalai zai kawo muna sai ce ka ja'ani zaidun akuka zaidu dan uwanka ya zo min to zaidu anan kaga shine al'awwal akuka shine na biyu to da zaidu da ahuka duk ɗaya ne shi yasa kana ya cire zaidu ka kawo ahuka ka ce ja'ani ahuka kuma wal ma'ana wa menene wadihun ma'ana ta bayyana to shi yasa aka kira shi badalu saboda su su biyun nan kowane na iya tsaya madadin wani kuma na biyun nan na iya tsaya matsayin na farko to sai ka ce ja'ani ja'a sai ka ce fi'ilun madin mabniyun alal fathi la mahalla lahu min al-i'rabi ko wa nunul wiqayati la mahalla laha min al-i'rabi ba ta da mahalli ita kawai ana kawo ta ne litaqiyal fi'ila anil kasri saboda suna baya zama wa makasurun ko majrurun to shi yasa ake kawo ta don a kubutar da fi'ili sau duk sanda ka samu fi'ili ya'ul mutakallimi ita kuma ya'ul mutakallimi sake naci yujawiruha alkasara tunda makasura ce abin nan sake naci to kaga tunda sake nace kuma ya'un ce to dole harafin da zai zamo makwabci gare ta ya zamo majrur to shi yasa sai a shigar da nunul wiqayati tsakiyarsu tsakanin shi fi'ili da ita ya'ul mutakallim saboda a kubutar da fi'ili don misali ja'a ko to in ka cire nunun din nan ya za ka ce kaga dole ka ce ja'i a nan kuma ya fita daga haddin fi'ili baiwa ka ce ja a in ka yi haka kuma ka juya ya'un ka mai da ita alif to shi yasa sai malamai ko larabawa sai su ɗauko nunul wiƙayati ma'anar wiƙaya shine kiyaye fi'ili daga aukuwar kasara don baiwa ba fi'ili kasara to shi yasa za ka ce ja'a fi'ilun ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب سيكتي والنون نون الوقاية لا محل لها من الإعراب وياء المتكلم سيكتي ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل أه؟ نصب maf'ulun bihi muqaddam zaidun sai ka ce sai ka ce fa'ilun mu'akharun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu adh-dhahiratu ala akhirih li'annahu mufradun wa huwa sahihu al-akhir wa huwa al-mubdalu minhu akhuka akhu sai ka ce badalun marfu'un وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضم لأنه اسم من الأسماء الستة التي ترفع بالواو نيابة عن الضم كو سيكتي وبدل المرفوع مرفوع وهو مضاف والكاف ضمير بارز متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه to kaga mun samu al-mubdalu minhu shine zaidu sannan mun samu al-mubdalu salamu alaikum ina wani an samu al-mubdalu shine akhuka to wannan ke wannan yana da yawa a cikin alkur'ani wa zai bamu misalin aya guda hmm? Na'am. Mhm. lillahi rabbi rabbi badalun ne ko a ɗafu bayanin yawwa ihdina siratal mustaqima siratal ladhina yawwa wani irin badalun badalu kullin ne min kullin koko eh yawwa kullun min kullin to can alhamdulillahi wa lillahi rabbil alamin zai zama wa badalun shi ma kuma yana zama wa atafu bayani ita ɗaya to ya kamata a yi ta lalabe ko to sai ce wa'akal ai wa'akala ai mai ɗauri ne saboda wazani wa'akala indi ragifan nisfahu zaidu ya ci gurasa a wurina nisfahu amma rabin gurasa ba duka ba ba duka ba to kaga sai ka ce akala fi'ilun ne madin mabniyun alal fathi la mahalla lahu min al-i'rabi wa sukkina li daruratil wazni wa fa'iluhu damirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa eh indi sai ka ce min ya za a yi lerabinsa indi sai ka ce indi me lerabin indi zarfu makanin mansubun wa alamatu nasbihi الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة للياء وهي الكسرة وهي الكسرة وهي الكسرة وهو مضاف كو وهو مضاف سيمي وياء المتكلم أي بقى قريبة وياء المتكلم ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه سيمي رغيفا سيكتي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر سيمي نصفه نصف ها نصف سيكتمي بدل منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو مضاف وبدل منصوب منصوب سوى الهاء ضمير بارز متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه تكاغا كان بدلي يازو مرفوع ننكم يازو منصوب تشيء أبن ديك ينفي فجعله في إعرابه كالأول حقو يوشي نفركم ذاك كالله to in ka kula a huka dinan shi ake wa hukunci ba ruwanmu da na farko shi an ka wa hukunci shi an ka tabbatar da ake son a tabbatar don an ka ce dai misali ja'a ni zaidu to ya za mu yi mu gano ne zaidu ne to a huka kenan huwal maqasudu bil hukumi eh a'a ni a huka ina nufin dan uwanka ko a haka sai ce wa ƙadi wasal haƙiƙa ya sadu ilayya zuwa gare ni zaidun zaidu ilmuhu amma iliminsa ilimin zaidu ya sadu zuwa gare ni ma'ana ya zo min na da labarin cewa ai zaidu malami ne wala Allah kila littafai ne sun ka zo min wala Allah karatu ne sauti ne na ji ko wala Allah labari ne na jiya ga almajiransa ko sa'annin karatunsa to shi wancan wa akala ko indira gifan nisfahu to shi kuma wani irin badalun ne badalu ba'adin ne min min kullin saboda ragif kulluci nisfa ba'aduci to na misalin ta a ƙur'ani ina misalinta Assalamu alaikum. Na'am. Hmm? Kamar faɗin Allah ta'ala, walillahi alan nasi hijjul baiti, man istata'a ilaihi sabila. Ai, akwai badalu ciki. Eh, badalu ba'adin min kullin. domin walillahi ala nasu annasu haza am kowa ya shiga ciki ko ba haka ba amma sai aka ce manistata ai minhum manistata akwai takadirin minhum wani manistata minhum ilaihi sabila ba dukansu ba ba dukkanin mutane Allah ya wajabta ma aikin hajji ba a'a to kaga ba'adun min kullin ko ya ayyuhal muzammil kumin laila sai ce mi nisfahu aga nisfahu ai kum nisfahu ai kum nisfal laili to ka gani shi yasa ba a ce wa nisfahu ba ko an sa wawun to shi yasa ya zama badalun dama can ya ce maka mi wa an atfin khala to sai na uku din nan ya ce wa qadi wasal wa bi hasbi ma qablaha qad harfu tahqiqin mabniyin ala sukuni la mahalla laha min al-i'rabi wasal fi'lun ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب وسكن لضرورة الوزن شي يسا aka ce wasal ya an ce wasala ba zai waka ba ta biyayya ga wazin ilayya ilayya me le rabe ilayya sai ka ce ila harfu jarrin duk sanda ka zo li irabi sai ka yi fakkin kalma in akwai abin da aka raba ko aka shigar sai ka fidda shi ma'ana sai ka mai da kalman nan ga asali to asali ila ne daban sannan ya mutakallimi ita ma daban to in ka zo rabi sai ka wace su ka yi bayanin ga yadda an kai an ka hada su in akwai abin da an ka shafe sai ka faɗa in akwai abin da an ka yi idigami sai ka faɗa in akwai abin da aka yi ibdali sai ka faɗa haza huwa al-i'rab amma ɗaya ka zo ka ce ila jarin wa majarurun da wannan ya renin wayo ne ba lirabi kai ba eh saboda wai bai iya bai iya ita kalma bai iya wace ta to mu za mu wace ta da ƙarfin Allah ila sai ka ce harfu jarrin mabniyun alal kasri mabniyun ala sukun ila harfu jarrin mabniyun ala sukuni sai mi eh sai mi eh kwaye shiru ya wani mutakallim to mele rabinta kwaye shiru eh eh eh waya'ul mutakallimi ko sai ka ce mi damirun barizun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli jarrin majrurun bi ila to sai mi da akwai kura i to gwada min sukunin ga ila nan wurin nan to kaga kura ta farko kenan sannan ya'ul mutakallimi nuna min sukunin dinta to kaga kura biyu sun ka haɗu dole sai an kakkaɓe su eh sai ka ce wa ƙulibatil alifu ya an wa sun ma'udigimat filiya'i wa sarat mushaddadatan muharrakatan mushaddadatan domin asuluhu ila hunaka alifin to wannan alif din qulibat ya'an wa hadhihi al-ya'u al-maqluba asluha min sakinin eh eh alifin ko ba su gunun gare ba to labudda an takuna sakina ita ma to wa ya'ul mutakallimi aidan sakina to kaga an an hadu da mi an samu mi iltika'u sakine walizalika wajaba idgamuha fi misliha shi yasa aka ce ya ya to shine wa qulibal alifu ya'an sakinatan wa udgimat fi misliha wa sarat mutaharrikatan eh mushaddadatan to shi aikin da an kai don kaka zo ka ce jaro wa majarurin ka gudu wannan gudu na kai zaidon sai ka ce fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu to dole sai an samu wal jaru wal majrur ba a gama al-i'rabin ila ba wal jaru wal majrur muta'alliqun ko muta'alliqani bi wasala زيد سيكتي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر علمه علم بدل أه. مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو مضاف مفرد وهو صحيح الآخر وهو مضاف والهاء ضمير بارز متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه وانا يرم بدليني بدل اشتمال لماذا لأن الأول اشتمل على الثاني شيء شيء هجة saboda ilimi zaidu ya kunshi ilimi don ilimin tare yake da shi to shi yasa aka kira shi da mi badal istimalin akwai shi a ƙura'ani? badal istimalin akwai shi a bakara a lalabo muna kun yi shiru yas'alunaka ani shahril harami sai ce mi eh qitalin fihi badal istimalin ne saboda haka ƙitalin fihi shine badalu asharil haram shine almubdalu minhu li'annahu ishtamala wa hatawa ala sani shine ƙitalin fihi ba cikin wata ake yaƙi ba to badal istimalin ne yayi badalu istimalin ne to sai mi me yasa an kai kasara an ga ce qitalin fihi ma huwa sabab babu qitalin fihi yas'alunaka an shahril harami babu akwai kul kenan to marfu'un kenan yazan kenan yas'alunaka an sharil harami qul qitalun fihi to ma huwa al-mas'ulu ina wata aya mai kama da ita an al-mahidi a ita ba عن المهيد بايتها بقى wadda take magana kan yaƙi cikin watanni masu alfarma saboda abinda nake zo nake bukata cikin ayar banji ya fito ba amma dai zai iya ɗauka sai ya zan idan mun ce misali yas'alunaka an shahril harami eh menene qul qitalun fihi eh kabirun misali to kaga labudda min taqdiri ko sai a kaddara kenan yas'alunaka an shahril harami qul huwa qul huwa qitalun fihi ko kuma qitalun fihi kabirun huwa saboda raf'a din ya ta'adda iskali saboda can an ce ani shahril harami kaga jarun ne wa majrurun ai jarra ko sannan na an zo an ce kuma qul qitalun fihi mun ka gani tamam mun kaddara mai mubtada muka ce huwa kuma iskalin ya gushi saboda hawwayo dai qitalun fihi yana komawa zuwa ga shi asharul asharul haram to babu iskali saboda haka yana nan a babinsa kuma ina jin akwai wata aya mai kama da ita ma dai ba laifi za mu ƙara nazari sai mi allazi daras wannan da ya koya shi ilimin nan na zaidu wanda ya koya ko ai da rasahu eh shi yasa an ka shafe zamiri saboda duk sanda aka samu ismul mausul ya gabata to jumla ta sila silatul mausul to akan hada ta da zamiri kuma ana iya shafe zamiri allazi darasahu ko allazi darasahu kamar can zarni wa man khalaqatu eh ai wa man khalaqatuhu sai aka shafe wannan damiri eh to shine ibnu mali yake cewa wal hazfu indahum kathirun munjali fi a'idin muttasilin in intasab bi fi'lin aw wasfin kaman narju ya to yana da yawa to sai ce bari mu ƙetare shi ba sai mu yi sa ba saboda lokaci waƙat haƙiƙa rakibtul yauma bakara yau na hau raƙuma alfaras kai doki na na hawa shi ba raƙuma ta eh to haza ko dai ya zamo badalul ghalat ko ya zamo badalul idrab ko ya zamo badalin nisiya duk uku din nan gudan nan na ɗaukar su in kuskuren halshe na yi alfaras ya taya ambata sai ya faɗi bakaran to ya zama badalul ghalat sai zan kuskuren ya koma ga halshe in kuma da sane ya yi ya san cewa da bakar ɗin kuma ya san da faras amma da ya ambaci bakar sai ga kaya bari dai ya canza mata suna ya kawo alfaras to wannan shi ake kira badalul idrab ko badalul bada duk ana kira ne ka bada abu daga baya ya bayyana gare ka kuma kana sani sai ka canza shi in kuma mantawa na yi alfaras ɗin ya ya ambata sai yammanci ya ambaci bakaran bayan ya ambaci bakaran ɗin kuma sai tuna da alfaras sai ya kawo shi daga baya ya zama badalin nisiyan to wannan babu shi a ƙur'ani haka wasu sun kaci to sai ka ce waƙat haƙiƙa rakibtul yauma yau na hau bakaran taguwa tuwawun sai ka ce bi hasabi ma qablaha sai ka ce harfu ta haƙiƙin mabniyun ala sukudi la mahalla laha min al-i'rabi rakib fi'ilun madin mabniyun ala sukuni litisalihi bi dhamiril fa'il wa dhamiril fa'il barizun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il ko al-yawma eh al-yawma zarfu zamanin mansubun ko zarfu zamanin mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih li'annahu mufradun wa huwa sahihu al-akhiri bakaran maf'ulun bihi mansubun maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi الفتحة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر الفرس بإسكان السين سكتي بدل منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر وسكن لضرورة الوزن تو كاغني سكتي بدل الغلط ya danganta dai daga dalilin yin badalin shi ke sa a fassara cewa ya za a bashi to in kulta shi misalin ga da ya gabata na ƙarshe in kacce bakaran duna ƙasdin kuma ba da nufin ka faɗi bakaro ka faɗe shi ba to fa galat ana ya koma badalul galat badal na kuskuren halshi au kultahu kasdan ko kuma ka faɗe shi da nufi kenan ba mantuwa ko a daga baya bayyana gare ka bari ka canza shawara fa idrabun faqat to shi ake kira badlu idrab to sai wannan badalu ga abin da ya shafi sunaye kenan hmm? su ne guda biyar can a baya da ya ce maka kaza idrabun fabil hamsin babat to in ka tattara su za su zamo biyar kenan mun yi badulu kullum min kullin mun yi badulu ba'adin min kullin mun yi badulu shtimalin mun yi badulul galati mun yi badulul idrab annasiya ne shi abe kawo shine cikon na shidda amma saboda ya shige cikin duk da shi galatin da shi al'idrab ɗin duk sun shiga wuri daya ya sa ya takaita to sai ce maka in da bata saboda haka sun kiyayu ma'ana sun tsaru bilhamsu da cewa guda biyar ne to sai layan abin da ya shafi al'afa'al ayyuka sai ce wal fi'ilu kaga fi'ili min fi'ilin idan an yi badalinsa da fi'ili ina misali kaman yu'min yusab duk wanda ya yi imani da Allah yusab za a bashi lada ko ba haka bane to sai ce ya dukhul jinanan zai shiga kuma aljanna lam yanal fiha ta'ab kuma ba zai samu wahala ba to yayi badalo da dama wurin ga sai ce man yi umin ko yusab to kaɗin nan ismiya ce ma'anarta mithlu man yi umin yusab to man sai ka ce ismu shartin wa jazmin mabniyun ala sukun yu'min فعل مضارع مجزوم بمن وعلامة جزمه السكون لتجرده عن الناصب ولخلوه عن نوني التوكيد ونون النسوة وهو صحيح الآخر وفاعله ضمير مستتر أه. جوازا تقديره هو Hey. wa huwa fi'lu shartin shi yasa an kai mai jazama yusab sai ka ce min eh fi'lun mudari'un eh majzumun eh fi'lun mudari'un majzumun biman wa alamatu jazmihi as-sukun limaza لتجرده عن الناصب ولخلوه عن نوني التوكيد ونون النسوة wa huwa sahihul akhiri wa huwa jawabu shartin wa jaza'u wa fa'iluhu damirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa sai ce mi yadkhul jinanan zai shiga aljanna sai ka ce yadkhul fi'ilun mudari'un majzumun la majzumun eh eh kura مجزوم بالبدلية لأنه بدل بتا أنت فجعل هو في إعرابه كالأول تصور هكا سكت يدخل فعل مضارع مجزوم بالبدلية وعلامة جزمه السكون لتجرده عن الناصب ولخلوه عن نون التوكيد ونون النسوة وهو صحيح الآخر وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو سكتي وبدل مجزوم مجزوم لأنه بدل من يصب da aka ce wanda ya imani za a bashi mi to me ake nufi da lada shiga aljanna to badalu kullum min kullum kenan saboda haka ya dakhul badalun ne daga yusab kaga ai badalul fi'l min fi'lin jinanan sai ka ce maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih لأنه مفرد وهو صحيح الآخر لم حرف جزم ونفي وقلب مبني على السكون ينل بلم وعلامة جزمه السكون لماذا؟ لتجرده عن ال... عن, ال... عن الناصب ولخلوه عن نوني التوكيد ونون النسوة وهو صحيح الآخر وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو فيها في حرف جر مبني على السكون ها ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل جر مجرور بفي والجار والمجرور متعلق بينال لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه سيتشمي تعبكو تعب أه. بدلكم تعب تعب eh eh ah ah مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر وسكن لضرورة الوزن والعصل لم ينل فيها تعبا من تعب يتعب تعبا ko ba haka ake cewa ba to shi yasa lirabi yana taimaka maka ka gano ma'anar jimla to ko baka taba ganin baitin gaba ta hanyar li'irabi in ka kware sai ka gano ma'anarsa amma yanzu in kace fi'lu ne mudari'un to ya zaka fassara shi ko kace fi'lu amrin ne ya zaka fassara shi sai a ce kenan lam yanal fiha ta'ab ba zai samu a ciki ba ya wahala ko ka wahala ko ta'ab yana wahala kaga wal ma'ana fasidun amma lam yanal fiha ta'aba to shi kuma malamin ilmul arud hawa yau shi kuma shi zai taimaka maka sai ya nuna maka cewa ga asalin kalmar akwai alif sai aka shafe ta saboda rurar wazani sai aka ɗaura harafin ƙarshe to in na hau ɗaya ka sani babu ilmul arud to kuma sai ka rikici ko da ka gano mafulun bihi ne sai ka ce ko mafulun bihi mansubun to wa ainan nasu don babu ta a zahiri to yin babu miyarsa to shi yasa sai ce maka lidar ruratul wasu to za ga ilmomin suna da alaka da juna wadaka wallahu musta'an nan za mu kwana insha Allahu sai wani darasi sai mu tashi babu mansubatil asma'i babu mai magana akan sunaye mansubai kenan mun gama marfu'ai mun gama marfu'i sai mansubi binda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik